sai muka tsaya a cikin gaba da aka samu lokaci ya kai za mu tashi da malaki cewa hawalal munafiquna an yakhraju ila khaybara yace munafikai sun yi kokari su ma su fita zuwa khaybara kamar da muka sha karantawa a baya mun ji cewa duk yakin da manzo Allah da tafi to tawagar munafikai a garin Madina suna bin sahabban manzon Allah zuwa yaki amma su ba sun tafi don su jihadi bane yadda shari'a ta nuna illa dai kawai don su yi amfani da wannan damar wurin cusawa masu raunin imani abubuwa na warware alkawari ko na komawa da baya ko na cusawa mutane fitina a cikin addinin su wannan shi ne galibi aikin su da manzana da tafi yakin zai tafi umara kamar da shelanta wa sahabbansa cewa zai je garin masa yi umara su sun san tsammanin su suna ganin cewa za a je a yaƙi ne kuma suke ɗauka ran cewa in har aka yi yaƙi to manzon Allah da sahabbai ba za ma su dawo ba duk za a kashe su wannan yasa sarki zuwa sarkin manzon Allah zuwa wannan umara da yayin yunkurin jin ta sauran musulmai masu imani suka manzon Allah mutum dubu ɗaya da ɗari kuma da aka ji Allah a bisa kaddarawarsa ya kaddara abin da suke tunani su munafakai na cewa za a yi yaƙi kuma za a karkashe su habbai har da manzon Allah a ciki hakan bai faru ba Allah bai bari an yi yaƙi ba hasali ba aka yi sulhu tsakanin su ƙunin shawa da manzon Allah aka yi yarjejeniya da muka karanta a kan baya ko kuma suke alƙawari cewa zai dawo shekara mai zuwa da kuma sauran shirɗa da ta gindaya manzon Allah kuma ya gamsu ya amince kuma Allah ya manzon Allah albishirin cewa lallin za a samu wata ganima kafin a fatahu makka za a ji wani yaƙi za a samu ganima mai yawa Allah ya masa alƙawari a saukar wannan adabin karanta sati biyu da suka wuce yanzu kuma gashi an dawo madina kuma labarin yau manzon Allah cewa yahudawa a kaibara suna yin shiri da tattali da haɗin gwiwa da sauran waɗansu ƙabilun laraba na gaɗafa don su kawo manzon Allah hari har garin Madina. Wanda wannan ya sa manzon Allah ya zaɓi da ya riga su ya yi shi cikin gaggawa ya umarni kuma a fita zuwa Karbala a riske su kafin su gama nasu shirin kuma haka aka yi. To ganin cewa sun san wancan ayar ta sauka cewa Allah manzon Allah alƙawarin ganima mai yawa da za a samu kuma ga shi ya tabbata tafiya ɗin Karbala. To kaga kuɗin kuɗi da kuɗin samu abin duniya sai duk wanda a da zuwa yakin fatahu makka ko kuma umar da Allah ya yi zuwa a wancan kara sai kuma suka fara tunanin cewa su ma ya su shigo tawagar manzon Allah a yanzu a tafiyakin Kaibara domin a samu ganima a raba da su sai Allah ta tsada ayoyi yace an hana su duk wanda bai tafi yaƙi da aka tafi na wannan umar ta manzon Allah ta farko ba to yanzu ba zai tafi yaƙin Kaibara ba ya zama su a gida tunda a baya zama ya zaɓa sai su gaba da zama Allah sai ya hana su Allah ya karanta musu sabon suka musu bayanan ayar suka daga ɗauka ran su kuma a'a ba Allah bane ya hana kawai jin ko kuke mana hasada kar mu samu dukiya kar mu samu kuɗi amma dai manzala ya ja kullun su kuma ya hana su saboda an fara fallasa irin murin su yace sun wannan tunanin fita ne la lil jihadi ba don su yi yaƙi don a samu nasara ba. Wa inna ma lil maghanim sun fita ne kar musu kwashi ganima alladhi wa'ada Allah bihi ashabi a Hudaybiya wanda Allah ya yi wa sahabbansa da suka tafi su Hudaybiya alƙawarin samun ganima mai yawa da kuma suka tafi su ma don suka ce su ma tafi da su wannan yaƙin don a samu wannan dukiyar a raba da su yace ko ina ne wa nabdatu al-fitna da kuma ne ya haɗa fitina a cikin mutane bayan su samu kuɗi su samu ganima wani sako da waɗansu maganganu na mutumin da bai da ƙarfin imani ina saurara su za su raba shi da imani za su saka mar fitina a zuciyarsa za su saka cewa ya fita a musulunci wanda duk wannan shi ne aikin munafukai suna cikin musulmi amma babban aikin su kullum shi ne yaya za a ciyar da musulunci baya a ƙasƙantar da musulunci. حزب المسلمين يتلك ما هو شأنهم wanda dama wannan shine babban aikin su kuma an san su da shi wa audan da ihwanhum al-yahuda kuma da su haka ne saboda ba su taimako ga ƴan uwan su yahudawa duk cewa su nuna musulunci a zahiri amma ƙarƙashin ƙasa kuma suna taimakon yahudawa suna kuma taimakon mushrikan larabawa akan musulunci da musulunci yace walakin Allah azza wa jalla fadahahum wa kashafa sitrahum sai dai Allah mai girma da gwaya ya tona asirin su ya bankada muguwar niyyarsu ya faɗa manzon Allah irin sha'anin su yace wa azhara makanunatihim kuma ya bayyana asalin abin da suke nufi ba sun yi bane domin su yaƙi sai dan sun tafi domin a samu ganima haka sai Allah ya hana su zuwa yaƙin magabaki daya yace wa safahumullahu ta'ala kama safahullahu ta'ala kamar da Allah ba da labarin su na ne fat eh haka ne ko hmm kuma da Allah ba da labarin har wasu ayoyi ke cewa alladina yatarabbasuna bikum su ne da suke yin suke dako suke bibiyar halayyar da biyu abin ku halin ne abin kullum suna tarihi ne da kuma jinar wani abu ya samu musulmi in ma na daɗi shi zaƙin baƙi da su a kai in ma abu mara daɗi kuma sai su koma bayan arna me suke cewa ya ce fa in kana kun fata min Allah idan Allah ba ku tun nasara kun samu wani buɗi an samu ganima an yi yaƙi kun samu nasara sai su rika faɗa su da fakai tare da cewa fa ko sun farka kun yaƙi ba yaƙi su yi tunda duka alabarin su kuma cikin Qur'ani ba sa shi yadda a yaƙi da su sai da kai kullu kullu hirarraki da kuma rage wa runduna ma ƙarfi ta hanyar yaudarar waɗansu masu raunin imani. In aka sami fata himana ka samu cin nasara, sai su riƙa cewa ƙalu alam na kun ma'akum, ya ce ai tare da ku muke ai, ma'ana inda an samu gani ma mu raba har da mutuwar, ai kun san mu ku ne, muna tare ko da yaushe, muna sallah tare, mun tafi jihari tare, komai tare muke, ai mu ɗan uwanku ne. Wanda an samu dukiya kenan, an samu matsayi kenan, an ci zaɓe kenan ko. sai a yi appointment ke ya ce wa in kana lilkatar nasibin in kuma a wannan yakin da aka yi kafirin da suka samu cin nasara a kan musulmi ta hanyar kwace dukiyoyin musulmi ko samun ganima a kansu ko kuma su riƙa komawa da baya suna yau kafiran ma bayani cewa ai mu ne muka taimaka muku gurin nasara a kan musulmi mu muna cikin musulmi mu muka taimaka muku san abin da muka yi muka karya lagon yakin kuka samu nasara yanzu mai suke nufi in an ci nasara bangaren musulmi a ba su dukiya in an na sun samu nasara su ma a ba su dukiya su kuma sun da hadafin su a duniya neman abin duniya kuma wannan siffa tana na cikin mutane har yanzu ba za ta gane mutum mai wani siffar bane sai tana mu'amala da mutane iri daban-daban za ka ga su kullum burinsa shine yaya za a yi shi da kawai samu duk abin da inda hibi zai samu ba za a jama'a ɓarar kowa ya in dai har hibir ya samu in kuma zai samu to biye da za a yi ko me abin zuciya masa ko da daga sa imanin sa ne zai yi da dan zai samu shi abin zuciya akwai su jira cikin musu Allah ka tsare imanin akwai su a cikin ko ina ƴan kasuwa a manoma a ƴan siyasa akwai ina ma akwai su shi dai kai wani fasa ya samu kuɗi shi yasa manzon Allah ya hadisi mai tsauri akan masu koyi hadafin su neman kuɗi ne a duniya yake cewa ta'isa abdul dinar ta'isa abdul dirham bawon dukiya wanda shi adafin sa Allah samu ya za a samu kuɗi kawai kullum sai sai ya za a samu kuɗi ya za a samu matsayi ya za a wata kan gida kashe mu raba to ga wani abu ya fito ka sa hannu a duniyar siyasa ce za a samu miliyan ɗari ne amma in ka sa hannu ka da abin za a baka miliyan ɗari kuma sai ya tsare shi in kuma kasuwanci ne ga wani abu ne fitar mutane an sa wani abu da expire ne ya za a yi canza abin ya shigar da shi a shigar da shi a cikin kasuwa a kai da shi sai ya samu kuɗi suna nan babu adadi a wurare akwai su a ƙauyuka mu akwai su ko to duk irin wani su ne bin sabina shi kullum ya za a samu kuɗi shi kullum kuɗi kuɗi kuɗi kuɗi in mutum ya zama wannan ya shiga mazala ya yi mummunar addu'a kan ita cewa ta isa abdul dinar ta isa abdul dirham mana mai neman kuɗi wurgan da halal yaki haram yaki to ya shiga uku ya lalace ana masa addu'a cewa a ƙarshen lamarinsa bayan ya jira siffofi na mutumin da shi hadafinsa namun farin kuɗi ne wani kuma da fisa yaya za a yi duk wani kayan yayi kawai shi ya samu a ɗinka yadi ya shigo a fara gani a jikinsa sai shi ya fara kawo yadin gashuwa shi ya fara kawo yadin kaza abin da fara ganin kallon mota kaza akwai ne waya iri kaza shi ya fara kawo cikin abokansa da haka zai samu waya sai na ta kalfa sai shi bari ya faɗi don yi sabuwa sabon lakas ko shi shi ne hadafinsa a duniya wani kuma ya gina gida bai shirgi nan ba fa amma zai ga zayin ya dauko a social media a abin a abin na internet ga wani zayin kuma sai ta a rushe nan barin a mar ilin wannan da ku shiga ba an yi gida ya kai bene an gaba ya ta a rusa ta ce wani wannan bai mara ba duk waɗannan akwai su a duniya shi burin ta kawai test yana da high test ne a rayuwarsa wanda ke cewa duk masu irin wannan siffofi to ta isa wantakasa kamar ka ce da Hausa ya shiga uku ya lalace. Allah ya masa muna da sai faɗi da shi ka falantaka. Allah ta ya faɗa masifa kada Allah ba Allah kada Allah ba shi damar fita a ciki. Ya shiga masifa sai kana jefa kana ganin da zai kaza da zai fita amma shi ba ya A cikin da ya kawo game da masu irin wannan son na masifa ya ce in in wa iya rabiya in aka ba su kuɗin sai ji daɗi sai su kwanta sai da fara'a wa in lam yu'ta faqida in kuma aka aka hada jinsin bai samu kuɗi ba sai bakin ciki sai ya fita a wannan fatin ko ya koma wannan saboda an gama fatin an yi komai ba a bashi appointment ba ba a bashi SA ba ba a bashi kaza ba to haka ya fita a fatin gaba daya tunda shi bai samu ba a wani fasa ba an yi dan a taimaki al'umma ba in ma dan kasuwa ne shi ma haka in an yi dinkin ba a samu kuɗi da shi ba sai bakin ciki sai gaba sai hasada sai kulle kullen munafiki to wannan siffar ce mummuna wanda wanda ya zama haka a duniya kuma ya shiga uku zai wa yagi ya zama kamar bauta kuɗi yake a duniya ga kuɗin yana da shi amma Allah ba zai ba shi damar ya gode wa Allah abin da Allah ya ba shi ba ballanta na man zaɗin abin da yake da shi sai kullum kuma sai da kusi Allah ya ɗaga imani suna cewa qalu alam nastahwil alaikum domin na kuma zomi ne sun da cewa kafirai ba mu bane wanda muke taimaka muku ai mun taimaka muku muka bawa mu'minai salon da dabara da su kali ku ku tattara a kansu dan haka ne mun kuma muka san mu ku ba mu abin da ku ba mu kawai kuma sai a cikin musu isa yace sallahu ya ko bai da kun yawmal qiyama to masu irin wannan sifa lalle Allah zai yi kusa tsakanin ku da tashin kiyama yace walan yaji Allah da kafira kalmomi da sabila har abada Allah baya bawa kafirai dama da iko a kan musulmi ma'ana abin da ake nufi suka ce malamai ba zai yi kafiri tsangwaren kafiri ya sa musulmi tsangwaren musulmi tsantsar musulmi a gaba kuma ya galaba a kansa ba Allah ba zai haka ba in ka ga an ci galaba a kan musulmi ina faɗa da kafiri to a cikin musulman wani ya ba kafirin goyon baya kun gane a ga munafurci a shigo kenan amma tsagwaron karnin tsalla ce zai binkaru musulmi mai tsantsar imani kuma a tsaya sai tara Allah ce ba zai ba zai dole sai Allah ya kaskantar da kafin yasa Allah faɗa wata aya da ban cewa wallazina kafaru ko yunfiquna amwalahum lisaddu an sabilillah fa sayunfiqunaha thumma taqulu hasratan thumma yughlamu ita su kafirai suna ciyar da dukiyoyi masu yawa don su kange mutane karfe hanyar Allah da ana ta bin addinin musulunci ana ta bin sunna yasa dole ta da da'awa da ba ta sunna ba kuma take faɗa da sunna sai daga ana ba shi kuɗaɗe mahaukatan kuɗaɗe saboda shi ma yana taimakon karna a gurin shi hana musulunci tafiya sai daga ta da'awa ya ce duk hadisi ƙarya ne kuma da wani duk hadisi ƙarya ne ko daga duk wani abin da za a kawo ta da shi a ciki za a gayyace shi guri kaza an ba shi shine shugaban kaza duk wani abu na matsayi za ga ana ba shi duk kuɗi ana kawo da wani yana taimakawa a guri rubu da musulunci kuna ba ta gane to da za a ba shi kuɗaɗe mahaukata shi kuma ya riga ta da imaninsa da ɗan wannan abu ne ba ƙarshen kuɗi shine gida ƙatotin gida ma ku man shi wanda za a yawo da mota a shi wanda ma zamar wahalar ginawa zai sai manyan motoci na miliyan ɗari biyar biyar mota ɗaya yana hawa yana alfahari da ita ya abin da ya gida ma ya sa kalan kayan da yake da rasu ya gida ma a duniya a nan ne karshen abu mutuwa ne za kuma yake nan ba ramadan a tafi su kuɗaɗe don su taimaka gudun rushe musulunci sabanin malamin sunna da yake dawa kan abu sunna kuma da samu ya kasta ake ta kowace irin kafa Allah ka tsare imanin Allah ka cewa suna ciyar da dukiyoyi su kafirai don su kange mutane kasta ba addinin Allah Allah ka tafi sayo fi kulaha za su ta ciyar da dukiyar amma duk da abin da za su kashe din abin da za su samu na cin nasara baya zantuwa da kyau sun kashe misali biliyan dan a ga cewa an kwadda mutane kamar miliyan din fita a musulunci sai ga ƙarshen lamari an kashe biliyan ɗaya kuma wanda suka bata a musulunci suka bar musulunci ba su kai mutum biyar ko goma haka ba a nasara kaga an kashe kuɗi a banza kenan ina lage cewa za su ce da dukiyoyin su mahaukatan kuɗaɗe amma dai a ƙarshe irin tumi sun zanto musu asara abin da ya kawo da samu na hana musulmi shiga musulunci to bai samu adadin ba kuma da sun kashe kuɗaɗe mahaukatan kuɗaɗe kuma da sun lamari ba da fita sun mai gulabula sai an ci su a yaƙi sai an rinjaye su na mata an gane yanzu abu da ka fitarwa da ke tsawon shekaru tun da har yanzu ana ta fitarwa don a ga cewa an raba musulmi da musulunci to abin da aka kashe din da kuma riba da aka samu a gurin aikin ai babu haɗa tsakanin su babu haɗa tsakanin su ko ina ga sun je kabu aro aro akwai mishi da suke bi ƙauyuka ƙauyuka a ta musu injin kinika a musu burka-burka toka-toka a ba su magunguna a yi asibitoci don a shigar da su kirkitanci. Amma a ƙarar da duk Ibrahim a shekara goma da ƙarfe mutum ɗaya ɗan ƙar musulmi ya shiga kirkitanci. Yana wahala. Kuma an yi ta kashe kuɗaɗe. To haka Allah ya alƙawari. Da haka duk masu yin abin da bana Allah ba, ya su gama da ƙarshe, shi kuma a fara. Allah ya alƙawari cewa Allah ba zai ɗaura kafiri akan mulki ba. domin ba su cin nasara kan mumini ba sai dai idan musulman sun rabu an shiga jikin wani sai a yi amfani da shi don ya kira ɗan uwansa musulmi amma tsangwalan armi zanna ɗoɗar ya fuskanci musulmi ɗoɗar musulmi na gaske yakin ba a ci nasara a kansa sai dai a yi tilo har a gaji a daina amma ba za a ci nasara ba ya ce innal munafiqina lallai su munafiqai masu wata suka da aka ambata a baya yuqadi'una Allah suna rai cewa suna yaudarar Allah ne su ba su tabbata sun ɗauka cewa Allah bai san da suke yi ba sun ba Allah kamar sun faɗan adam sun yi cewa sun musulunta suna kuma cikin musulmi amma suna kuma kafirci aiki a ƙasa haka sun yaudara kenan ko to suna rai cewa suna yaudarar Allah Allah ta sa'a ko hadi'uhum shi kuma Allah yake da matakan da zai bi wurin warware makircinsu kuma ƙarshe zai wuce mu'amala irin da su ma suka yi a zahiri kuma su su musulmi ne suna sallah suna zuwa jihadi suna zuwa duk abin addini amma a ƙasa kuma suna rushe musulunci wajen tashin kiyama bayan tashin kiyama an ware masu imani ta fi ta ciki ba hausa ita tafi aljanna sun su wata kuku tafi alƙawar har da su ku kama hanyar zuwa aljanna suna jin daɗi kuma kamar sun sha saboda sun ɗauka cewa abin ke a duniya Allah bai sani ba suna cikin tafiya sai Allah ya raba tsakanin su da musulmi kirki domin a sauƙi hakan ta nake cewa wata gada ce da ake shimfiɗa da akan wutar jahannama ƙasar ramin jahannama ne Allah ka tsare masu kuma duhu ne baki kirin me ya zai haska ma imanin aikin ka na kwarai kirin ya kine hasken iya aikin ka iya kuma na abin da iya hasken ka na fata an gane kamar da ka ce a yanzu a ɗauke wuta kowa ba da irin kala haskensa ba wani yana da sola babbar kasuwa a gidan 24 hours wani kuma bai lamta kai da shi wani fa sun sulayi wani fa waya ce ma kai hannun kowa yana haskawa ne gwargwadon irin arzikin da Allah ya bashi to a san lahira ba kusan haka ne mutum zai samu wannan hasken hawa ta hatsin ne saboda duhu ne na masifa iya imanin sa to sun tafi akan gadar sirabi suna ɗauka cewa ya su sun wuce ya tafi aljanna sai Allah ya ɗauke na ta haska kawai su ga duhu duhun a gabansu kuma da ke imani ne hasken wani ba zai ma amfani ba yanzu ba tafiya mu goma a cikin duhu in ɗaya suka san su ai kowa zai ga hasken asiri to ba lahira ba a haka iya imanin ka kai kaɗai zai amfani wannan hasken ba mai amfana san ba da kaɗai ba sai da shi ma ya za su samu yasa hasken gwargwadon imanin sa sai su fara kiran mutumi alam nakun ma'akum ah ba tare muke da ku bane a duniya ya kuma ta kusa da hasken ya san ya ɗauke sai su ƙalu bala eh tare muke da ku a duniya amma walakinnakum fatantum anfusakum fatarabbastum wartabtum wa tasrul awani hatta da amrullah sai dai ku da ba kuna imanin gaskiya bane to kun ruɗi kanku kun saka ku a cikin kaza kaza kaza da abubuwa na ashe da sauransu to yanzu abin da zai faru shine shi wannan hasken ba a nan ake samun sa ba sai barkan mu ne da Allah nafsar min nur ku juyo mana mu dan sha ba sai ku mai tafiya ya ilarji'u wara'akum faltamisu nura ku juya bayan akan za ku samu haske abin da ake nufi shi su koma duniya a aiki to kun ga cewa su waiwaya baya za su samu wani haske suna waiwayawa sai Allah kuma suka dubbin bisurin lahu baba sai aka saka wani shinge tsakanin masu imani da kuma munafikai yanzu ba su ma ƙara hango masu imanin ba kaga yanzu kan sun yaudari musulunci sun yaudari Allah a nasu tunanin to shi ma Allah sai musu mu'amala irin wannan kaga duk wanda suka bi gudun su yaudari musulunci to a ƙarshen suka zara kansu da kansu kuma an musu mu'amala irin tasu kamar abin da ke dan bid'a ne shi ma ya dauka cewa yana kan addini ya yi taba manzon Allah an ce ga annabi ya faɗa sai a shi malamin sa ko karatun sa ya ibada ce yanzu a ce ibada ma akwai an haji ta ce akai tai sai ya je tashin kiyama an gama kuma shi ya haye tsiratsin ma abin da ya jamar kadai shine sha ruwa a tafkin manzon Allah na kautara Allah ka sa mu sha'a daga nan kai mu wuce aljanna sai manzon Allah ya taho yana cewa ummati ku zo ku zo ku taho a sharuwa sai kuma Allah turo waɗansu malaku suna waye waɗansu mutane a cikin tawagar manzon Allah sai ce al'ummar ka ne ga alamun Allah ya su Allah kalli sai ce al'ummar ka ne amma bayan ta rasu ta bar su kad baddalu wa ghayyaru sun canja addini sun yi bid'a manzon Allah duk cewa Allah ta masa bil mu'minina ra'ufur rahim a ƙarshen kyakkyawan ɗabi'a kenan mai jirgin mumine ne mai tausa mumine ne amma a lokacin kadan sai ba da tafasu hukar a kore su ma'ana a rajula yana sai a kore mutum daga gurin da yake ta sai na sai wuta to haka shine shirin dan bid'a shi zai kaman ya haye shi ba da su kai ga manzon Allah a gaban sa tafi ruwan gobe sa kai sai Allah kore shi a tafi da shi kan jahannama yasa karfe da kai bid'a wallahi Allah karfe da Allah ka tsare imanin mu yace innal munafiqina yusabiquna Allah su munafiqai suna rawa cewa suna yaudar Allah ne wa huwa sabiquhum shi ko Allah zai maida musu mu'amala irin kafin suke rawa cewa sun yi shine abin da muka ambata a wancan ayoyi yace wa idza qamu ila salati da bakin sifar munafiqai ne ya gane su in suka fara za su sallah qamu kusala sai sai cikin kasala da nauyin jiki idan kun ga cewa kai ma ɗabi'arka a duniya akan sallah kana da kuɗi kana da kala to kana da halin munafikai a cikin irin ta na farko a duniya suka ce malamai duk aikin ibada da kuma musulunci din nan guda biyar na farko kudurin tauhidi ko kalmar shahada kenan abin sar mutum ko wani abin shi na biyu sai ne sallah na uku ne zakka azumi hajji to gaba ɗaya guda hudun nan wanda yafi kowanne sauƙin yi ne sallah duk ake biya sallah kuɗi kake biya ba zakka fa kuɗi ne mutum zai cira saboda imaninsa dukiya yana santa amma ya raba ta gida kaza ya bayar fi sabilillah adara imani aikin hadifa kuɗi zai cire maɗuɗu a yanzu da muke magana akalla miliyan tara ko goma ya tafi aiki kuma in ka je ba kwanciya ka gida ba zan iya ba aiki ne ko kai waye sai ka jikinka sai ya ji Allah ga kuɗin da ka kashe kuma ga jikinka ya motsi a sallah akwai wannan azumi fa ko kai wa yanke azumi sai da shinka ya gane kai azumi ko a cikin su kake yi kuma saboda karfin da Allah ya masa domin ibada ta mai girma amma sallah ko na cikin ta sallah gaba ɗaya da kake yi wanda yafi kowa dogon dogon sallah yafi kowa bai sunna abun sallah mintin da yake a sallolin sa ya yi ta ta minti ashirin ne ba a tsaya ba ko ya yi safa goma ne sau goma sau biyar nawa ne minti hamsin gaba ɗaya shine gaba ɗaya wanda ke a yi ne don har kaga cewa sallah ma mutum baya iya ta akan lokaci kuma sun karsashi yana da ɗabi'a da siffa ta munafikai kaga sai gyara kan na fata an gane kuma shi sa Allah yake nuna al'umma cewa na daga cikin abin da yake gyara imanin ɗan adam shine tsayuwa da sallah sai zaki da sauƙin abu ne da manzon ya hijira zuwa Madina me ya fara ginawa a musulunci shine masallaci gurin yin me sallah na fata an gane da ya ke ɗaure imanin ke ga mutane tabi in har ka iya salloli a ciki akan lokaci a bisa ilimi to duk aikin ibada ba zai baka wahala ba za ka ji ba wani wahala saboda sun ka ruhun ka ya sami imani amma haga musulmi yana ƙari ƙari da sallah yana jin cewa kamar wallahi ya gaji wani ɗan huta yanzu da muke maganar nan ba za ka samu wani bai magariba ba ko abin da yake wai ya je wani aiki ya gaji ko ofis ko kona ko kasuwa kawai ya gaji za a yana na yana kashin gidi kuma ba shi ga wayarsa a hanyar duddubawa sai ɗauke awa ɗaya kallon sigaret ɗin wayar ya kai sahi ya yi sallah wani kuma yana ana sallar ma abu ya ya buli matsi inda yanzu mun zai minti goma a sallar sai ya diran ya ɓaci Allah Allah yake a yi sallama ana sallama za ga ɗauko wayarsa ya fara duba haka duk wannan alamun mutum ya shiga sallah kusala da suka ce daga cikin siffar da suke nuna cewa mutum imaninsa akwai rauni shi da kaga cewa kana yin kasala a gurin sallah kaga cewa sallah ba ba ta karta shi a gurin sallah to wanda shine daga siffar mu na farko yace wa idza qamu ila salati in suka tsaya su sallah qamu kusala shi kasala da rashin karkashin jiki yace yura'ulan nasa dukkan ayyukansu na ibada suna yin saboda su nuna mutane in ana ganin su akwai mutane a wuri da za su yi abu mai kyau sai su nuna cewa dole su maka ai a yau azumin nan akwai ba wani wahala wallahi haka ne gawar wannan me me ya sa wannan magana wa san kana azumi kuma wa san ka azumi har ka sa ka ka fitar kenan azumin bane a ai addi alhamdu din duniya da lisan sana azumi haka ne gawar ai na fi shekara 20 duk alhamsin duniya da alitinin haga shi ya shiga layar yake to haga shirin shaɗin ke an samu daga cikin magabata a kowane ya fi shekara goma yana azumi a gidansa ba a san yana azumi ba abin da yake a harkokinsa ba a san yana azumi wanda zai ɗauki azumin a gidansa sai ce yau da yana da uzuri da wuri zai fita ba zai karya ba in da duk da yake aikinsa kuma ta masa abinci yau ya karya mai kyau a gida ba ya buƙatar komai saboda Allah yake yiwa dan me saka fada mutane a hausa da wani zan gabe ai azumin yau akwai wahala wallahi to ya saka to to ya saka kai ya wala dole sai kai ba san da kake ne ba ya ba da akan azumi eh wanda ce mun ka ai ina duk mutum suna azumi amma ina murna wallahi da shi ina murna haka ce eh dai sai ne kamar dariya wani shan yana morewa yana cin daɗi sosai ka ji ba kauyen da lalata abinda ka tabbata ka faɗa mutane Allah ka tsada imanin mu to suna nuna mutane dukkan ayyukan su wala la ilaha illa qalila kuma a kafar mu ba ka tsaya ba shine ba ta ambatan Allah sai kada ambatan Allah nan in ma a cikin sallah za ga sifar munafiki idan ne sallah dimun da'iman wa abada ki sallarin za in shine sallah kul huwallahu inna adina kuma dai ya iya kuma ba ko ba shi ba liman ba ne ku gane zai limami ne ya dauki wannan siffar cewa zai ka mutane irin wannan dan jin cewa manzon Allah ya hana limami dogon surori ko har ki bai nufi ba amma shi wannan a shi duk inda za a zo sallah inda ba iso aka zaba shi ran saba shi ya kwata lokaci har ma zai na gane ka ai wani akwai dogon sura Allah ni ba zai bari hanyar ka'a biyu san da yake haka sosai duk la ba zai ba sai hanyar ka'a biyu kamar sai isa sai ibi da gangan yana zaune sai an yi biyu ta zama samu kai fatiha fatiha a ƙarshe kuma in ta kai sai ka fata fata kai sallar haka dai ba abu bane ne Allah ka tsare imanin ko kuma in ma ba a sallah ba shi baya ambatan Allah in aka gama sallah ba zai iya zaunawa ya zikirori da manzo Allah ya karantar ba yanzu a gafar da manzo Allah ya faɗe sun kaji munce su tana yin su duk bayan sallah ko tana da lada mai tarin yawa har akwai da mata ya zo cewa za a ba ka aljanna in ka gaba da aljanna ba sai rashin mutuwar ka ne in ka dimanci waɗannan azkar din bayan sallar farilla to wani fa ana sallah mai sallah sai da daga sai ga fara kallaka Allah masallaci sai sai ta tsara gina rana zai baka zai faɗa ba Allah ka kula da rufa take da hannayen to me zai bisa subhanallahi man kai guda ɗaya mai kyau ai ta lada amma kuma zai ji san ma karatu ba da hannun hagu na mai yake alhamdu kawai ta eh to kaga kaga bai san abin da yake so a ce ka nutsu akwai abin da manzo Allah ya karantar kai bayan salloli kai ma sai kana karanta su ka kama jikinka amma yanzu galibi mu al'umar mu idan za a yi sallah yanzu a sallale in ba ka za a yi ba ka ba da minti goma ka ga masallaci minti goma eh ka ga da asara ce asara ce ya tabbata cewa duk wanda yake yin bayan ya idar da sallah ya abin da Allah ke karantarwa ya gama karance su ko astaghfirullah sau uku Allahumma anta salam ya gama Allahumma inna la zikrika ya gama ayatul kursiyu yayi Allahumma la mani'a ita ma yayi ya karanta qul huwa falaq da nas sannan ko zai zauna ya subhanallah subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 yace duk duniya ba wanda ya sai aikin da ya kashi rada sai dai wanda ya irin nashi wani ba sana'a ne ke wannan da bisa mutum ba zai yi ta ba idan kuma kai abubuwanka suna da yawa da yawa kana da aiki ne a ofis ko a wurin aiki ana jiran ka je ka dawo kana tafi sallah to kanka ce bari dole ka kai kuma 33 nan saboda ka ceci mutane ka sallami al'umma su kuma abubuwan su ma sai kai 25 biyar ba za shi ma karantar in wannan ma kaga cewa za ka takura ɗan su kai goma goma kuma za ka karantar amma kuma ka rusafi su kai subhanallah subhanallah kowanne harafi ya fito da yake guda goma alhamdulillah goma Allahu akbar goma in ka dauki ne goma goma nan kuma to ana so kuma ka rike wani wani shine in ka gama komai za ka kwanta bacci sai kuma ka zauna bayan ka rawa ka komai bacci ya rige ma yanzu kake subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 idan ka limin in ka limin to ne shi kuma duk wahalar duniya da bakin ciki da gajiya ko Allah zai yaye maka ba za ka yi su ba saboda hadisin na Fadima aikin gida ya mace yawa tana yi mijinta hidima a nika gari a turfa hatsi a busa a yi waye kamar dai koka ta nima da hannun tana kanta yar manzon Allah kuma ta fi kowa kama da manzon Allah a cikin ƴaƴansa mata amma take mijinta hidima ko a ga zaka je ka wata yar muka sai ka ai ai yau mutum yau miji abinci ai ba dole ba ne you know i have the right you know you have the right to go out he said of course said, of course you have the right to go out this is your house yawa i am the owner of the house yawa dina ce yin a gidan dole dole abin da muka tanda masallaci amma ga irin manzon Allah tana yi wa mijinta hidima hannunta na faffashewa mijinta ya tausaya mata saboda ba shi da kuɗin ɗaukar hadin da a masa aiki sai da na aliyu ya ce kin ga an yaƙi an samo bayi ku yanki ki je min ki roƙi manzon Allah ba shi ku yanga ta ta yaki aiki sai tire tire zuwa ga manzon saka je Allah yana garinta a ɗabi'ar manzon Allah in daga taro gidansa yadda ka ba amma da tashi taro ta sallallahu alaihi saboda kyakkyawan halin manzon Allah yar ta ba a ga shi balan baki in da ka ga irin ma ta karɓa kore babu rahama a zuciyarka wannan ba ɗigiyar manzon Allah ba ce shi manzon Allah daga isa ba gidansa tashi yake da kansa ba ya sauka laliya mara ba kamar ka faɗa ka da wasa isan da zuwa ahalan wa sahalan wa marhaba ko ya taro ta zo da san da zuwa kiji ki tafi yanzu ka san da zuwa a karrama ta sallallahu alaihi wasallam ka gaisa yaya aka yi ne ya zaman rayuwa sai ta ji kunyar manzon Allah ta kasa faɗa masa uzurinta to ai ita irin manzon Allah ta samu tarbiyyar manzon Allah kuma ya wurin ta sadana Aliyu ta kasa faɗa ta koma yaya ta ce wallahi na kasa faɗa ta ce kin bi daurewa zaki ni ma ba zan iya faɗa ba amma da Allah ki daure ki din ki ƙara komawa ta ƙara dawowa sai karfara ta ce ta ce baba ka ga hannuna ya kallanta ta me ta ce aikin gida duk hannun habbashe ka ba ni kuyanga ɗaya mana a cikin baya in tana taya ni aiki zala ce kina son haka ta ce ina so ya ce kina so in ba ki abin da ya fi kuyanga ta ce ina so to ka koma gida ki zauna ina zuwa manzon Allah fa abin da yake ginawa shi ina gina gina suna kan lahirar su ba duniyar su kuma sai ya zo tun da ya ce bai sai ya zo ya same su da ya kada mutane zaune ya ce to in kika gama komai aiki ya miki yawa kin gaba an da duk ya kwanta a yi bacci haka da kaga da yawa lokaci kana addar ba kuma kana limshi ko in ka inta gama kowa ya kwanta kace subhanallahi 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar talatin da ku ya fi a ba shi ku yanga ta ta yake aiki kada da tun da na ji manzo Allah koya wa na Fatima wannan yace ban taba denawa ba tun da nake aka ce masa har ranar yakin sa sai ta har ranar yakin ma an gudu yakin an yi da ara yakin ya yi da dare yace sai da yawan nan addu'ar kafin mu kanta ba da suka ce malamai in kana so Allah baka karfin jiki yana yaye maka damuwa ya raba ka da kasala to ka bi mun su wannan azkar in ka zo kwanciya subhanallahi 33 alhamdulillahi 33 Allahu akbar 33 daga tafsir manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bara ta kyauta kar ku mun koshi kyauta raba ku sai billah ba sai to sallah kawai sai yanzu ka zo ka gama komai za ka kwanta za ka kwanta ne yanzu ai sai ka yi ta kana gama ta ka yarda ba zai kwanta ka yi halal in ka ji wancan ta za ka ga Allah ba ƙarfin jiki eh a wannan daga sarkar magana ko ko bara ce ba ko shi amin sun mali eh to kaga su munafikai ba su ambatan Allah ya fi son yi hira akan zikiri na ku mutanen kirki sun fi son su kuma ambatan Allah a kan hirar rake. Isa daga cikin siffar munafiki akwai yawan surutu ma. Shi je labari, ko labarin na banza mara amfani. Ai wane ya fi kowa kuɗi a duniya, to me kai mora da ka faɗa haka? Ko zan kuwa talauci kenan ko? Ina ruwan ka da kuɗinsa. Ai a ɗan tata ya bar tiriliyan ɗari da kan. To wannan me labu me amfani wannan magana? Me ribarsa a cikinta? ni ne amfanin ta a ciki in ba ta yin aiki ba wani bayani ita al'umma ba ka rike subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim astaghfirullah wa atubu ilayhi allahumma salli ala muhammadin kana yi wani shi ne ɗabi'ar mumini tunikin da kowanne riba a duniya kenan kana zauna ka sababu tuniki kana ka zauna ka zama ka shiru kana salatin annabi ta fi kowa samun arziki ko ba za ka talauci ba ka da ba ka sa duniya to ba za ka talaucin ba kuma ga tare lada mara adadi a wurin Allah. Kana gona kana aikin sa sai kai sai ba ruwanka da wani hira amma abin bakin ciki sai ga mutane saka MP a kunnensa yana aiki kuma yankin galibi ba fa karatu yake ji ba waƙoƙi yake ji ko ko da karatu ne saka MP a kunne ita da kunne ne ai yana jawo ciwon kunne har ya kai ga kurumcewa eh haka suka ce masana sun ce nan da shekara ashirin za samu tarin kurame da yawa a cikin wasu matasa saboda yawan sa wannan dan abun a kunnen su bluetooth wowa suke ta masa komai sai a airfis har komai suna yi Allah ka tsare imanin yace bayan wannan kuma sifa ta gaba shine muzabzabi na bana dalika suna kai kawo a kayan bangarorin can guda biyu la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i su ba sa cikin tawagar ahlus sunna musulmi kuma ba sa cikin tawagar yan bidi amma ko kafirai duk ba sa su ba su baki biyu ne ita zamzam su kai kun sa kallon ina ne maslaha su su ina za a samu wani abu shine kai manufarsa a komai ake da shi shi ba ya yi da gaske yana duba ne a ina zai samu maromaro shi kenan shi abin da yake sa gaba za ka dai iyo kowa sharadin a yanzu da sha ba shi zai je gun wannan in ya ga shi ya samu zai kuma kun gudun wannan zaka ko a cikin komai akwai su masu baki bikin wanda sifofin munafikai ne Allah ya gudu ya tsare Allah ya tsaya mawajin Allah fa da hu sabila duk wanda Allah ya riga ta ya bata to ya ka taba kai ba za ka samu sauta hanya mai kyau kuma shirye ba inda ya riga ya bata ya shiga layin musiba ya kullum kake roƙon Allah shirye da kai yasa me ake karanta a sallah ba Fatiha ba ce to ne babban addu'a a cikin Fatiha shine ihdinas siratal mustaqim kullun neman shirya miki abun Allah saboda in har mutum ya riga bata fa ya shiga uku ya gama lalacewa wallahi ya gama lalacewa Allah ka tsare imanin yace wasu alwusul al khaybara wa bidal qitali wa fata wusul al khaybara yace manzon ya zo khaybara yanzu kuma ya aka fara yakin kuma ya kaso aka kayya fatayin khaybara saboda su yahudawa dinin suka yi biyu su sai sun yi fencin garin sun sa ganuwa ake cewa a da da hausa ko za a yi ganuwa shi ne katanga doguwa a tsayi ko mai kauri yadda mutum ba zai iya kamawa ya ƙetara ta ba sai na kuma ta ƙofofi to duk garin yahuda haka suke yin saboda mutane ne masu tsokana ko masu tsoron mutuwa zai yi tsokana ya za a zo a rama to sai ya kansa garuwa don kar a zo kuma kashe yahudi kenan suna son dogon rayuwa kuma ga su da mugun tsokana to haka suke rayuwa tun a zamanin sa haka suke rayuwarsu kuma har yanzu haka suke rayuwarsu dole da ganin sai yake yadda wasu na rasulullah sallallahu alaihi wasallam ina su biya Allah su ya lale su bi da tabara yace manzo Allah ya iso da shi da kuli kun kawo hanya kullum kullum hada da masharifa tabara ga su ga kaibara duk da kaibara Allah ya kamo hanya tiriyan tiriyan tiriyan bai tsaya ko ina ba ya dabba kai bara kuma cikin dare ya zo na fata an gane sallallahu alaihi wasallam wa batu bi duniha suka kwana a bayan garin kai bara wallan ya'lam bihim al-yahud kai bara yahuda kai bara kuma ba sun cewa manzon Allah ya taho ba sun samu labari din dini amma yanzu yana ina ya samu hanya ne ko bai zo bane ba su labarin haka manzon ya yi amfani da kwarewarsa da kuma saninsa ga abubuwa sai ya kamo tamane cikin dare kafin su an karkar gashi a bayan gari dab sun zo gari ko da alfa kofin gari sai manzo Allah ya kiyaye gari ya zama sallallahu alaihi wasallam a kwana a to to kudiya ba manzon Allah ya baro Madina ya baro iyalansa ya tafiya mai nisa akan doki ko raƙumi saboda me dan yada addinin Allah sai kuma yanzu Allah ya ce maka wai ganga da kiɗa shine addini domin wannan zai addini da zai da Allah tafiya kuma cikin dare haka ana da zai kai wai ta maka mutunci ne mai shauki wai kauna kada ka zo ka tanara waƙoƙi ka lafa idan ka gana shi wai kuma kana ji cewa a ranka Allah zai ba ka lada wallahi na an ta amanar kuma an cuce ka ba shi bane musulunci wallahi Allah ka tsare imanin yace ina biki yace su yahudawa ba san da Allah ya duba wannan ni ko ina ne yaggadahum alaihi wasallam hatta asba kuma za da yadda shigarin ya zauna a bayan gari da dare bai kai masa farmaki ba zai fa alfi na manzon Allah ya kasafa zai yi ya taho cikin dare ba san labarin zuwansa ba suna bacci kaga ai daɗin ma a kai masa hari kenan ko amma saboda manzon Allah annabin musulunci ne annabin jin kai ne bai kai masa farmaki ba sai kewaye garin ya zauna sai da gari ya waye tukunna za a tura mun saƙo yanzu mun zo ne kun ku shiga musulunci kun ku kuta ko ku biya jizya za ku na biyan haraji ba yaƙi in kuma kun ɗin biya biyun nan ku dole sai kuma a yaƙi wanda ya samu nasara sai kuma da mashi ne shugaba a ga ƙarshen adalci kenan za su yi zauna bai yaƙe su ba har gari ya waye sallallahu alaihi wasallam ya ce fatar su ba bi galasin sai samar asuba da duhu duhu aka yi sallah asuba a farkon lokacin ta aka yi sallah yace sun ma aqbalu ala al-kaibara sai sun kamo hanya ya gangaro zuwa kaibara wa qala al kaibara ila ardihim ko bi masahibihim wa mafatibihim manzala ya yi sallar asuba a bayan gari sai kuma ya kamo hanya ana gama sallah aka shigo za a shigo dab da kaibara kamar ka ce mutum ya taho daga Kano sai zo gashuwa sai tsaya a gadan gasawa a ga bayan garin gasho ne ko to kai suna tabi'a da kuma ka ta mu hanya daga shabu an tafiya wata rigita su kuma nan yahudawa sun tare daga asabar su garin su ya waye sassafe sun kamo hanya kuma za ta ku gonaki na fata kun gane suke san muku zuwa gonakin su gona kuma galibi sai yayi ina bayan gari na fata a gane gona galibi ya tana bayan gari ne ba a cikin gari ba haka aka bude gate kuma aka fita kwalati fara aiki a gonakinsa saboda su yahudawa mutane ne masu neman duniya masu ƙoƙari da dagewa abun neman duniya da neman kuɗi noma tsira wane ne za su suke zarra a shiga ne to kuma dama aka sai ta duniya ai ba ta rago bace ta duniya to ana aka ce suke su kuma sun yi sammako za su fita ina gonakin su sai kuma gari ya ya ta yasu ba kuma ka koma ka kwanta to ya raka idan kai na arziki ai ka fita lauki har abada abin da zai baka haushi da mutanen mu me shago ko a anguwa mai shagon kayan tireda kayan masarufi fa sai sanar asuba sai kuma ya kwance sa sai goma wani zai fito wai shi ya gaji ko me yake a cikin kowa ya sai abu shagon sa a rufe to ka gaya mu asaran mai zuwa kansa kuma in ɗabi'ar ya haka to haga zai samu na kasu mai yawa a cikin harkar rayuwarsa mazala bai koyar da zaman banza ba kuma ya nuna mana yin sammako akan abubuwa ba ya suka ce an samu hadisi ingantacce da mazala ya yi addu'a akan yin sammako ya ce Allah ya saka wa al'ummarsa albarka a cikin yin sammakonsu duk abin da kake yi to kai sammako akan abu ina fata an gane sakamakon kuma da zai daga lokacin da aka kayyade abu sai hagu a anguwa a ilimin yanzu me yasa ba ku ba ka buɗe ba sai bude kan bakwai ka zaman ka a shagon ka kana azkar ɗinka ko ka san qur'anin ka duk mai sami kana za ka sun ka shi dama mutum sai zauna har sai goma har sai tara har sai sha ɗaya in kana kasuwa ana buɗe karfe tara me yasa goma ba ka kasuwa wani sai sha ɗaya wani sai sha biyu wai shi ya gaji ko me sai mutum kana yi a duniya kana zaune a shago kana gafanka ga kuma kana sa ka gaji wani ya wuni na fama da da kaya a kan sai Allah maka sutura kuma kana ka kana ga kaman kare na ba za a ce ko mene to ya ga mu dabi'ar duk mutumin da zai nemi abu ya samu albarkarsa to akwai yin sammuku a ciki yasa Allah ya yi manzon Allah ya ce wa izgadauta min ahlika qulna ma'ada lil qital da kai sammako ka yi sammako da Allah da gidansa fa ya baro iyalansa ta kuma koya musulmi yadda ake tsara yaki da rundunar yaki haka duk abin da za a yi a duniya suka ce kai da sassafe ya fi albarka na mata an gane ina muna magana da wani ce wai su gashuwa suna ba shi haushi in ne saka sa wai kawai za a ce jin aure don asabar ko a ta fama eh a birane ga yanayi sai zan juma'a bayan juma'a kai ta kasa ne ko yan gashuwa duk halin sunna ne ka ce ah to kamar yanzu ah to ai abu da safe ya fi albarka ko ba ga bane ai da safe ya fi albarka kuma ga hadisi mun faɗa har da an kai da za kuma baka laifi amma dai yanzu ta ba da kake da shi ba ko ka diwa ɗabi'ar mutanen suke rayuwar a garin haka kallon yawanci yan kasuwa ne a san kusan abu da safe a gama kafin goma kowa ya tafi uzurin sa amma ka ce sai bayan azhar sai ka zahe wasu mu man kaje aure aure ba la san ake aure a sura saboda al'adar su ne haka ai to amma dai mu a musulunci ana son duk abu ya zanto da sammako a ciki ya fi albarka malamai suka ce ba wai an samu nasti bane kallon cewa yin bacci bayan asuba da talauci ba nassi ba ne sai dai lokaci ne mai daraja mai tsada da idan mutum baya amfanarsa to kamar ya kansa a farori da yawa ne na fata an gane haka na tabbata a rikin cewa duk wanda ya sanar asuba ya zauna a wannan gun da ya sallar yana zikirorin da annabi ya koyar ya zauna har wata fito yayi nafila da ka'a biyu za a ba ladan umara to dan Allah ka biya mu yanzu za ka je umara kwanan na ga fatar din na da na wannan wutar miliyan biyu da dubu ɗari biyar. To, sai kuma ka same ta a zauna masallaci, a cikin abin da wuce awa ɗaya ba. Kuma yadda mu yana sai in ka tafi wancan umara ka je makan kasa malaran umara, shi ya ce in kai wannan malaran umara ka samu, sallallahu alaihi wasallama. Sun sa baka rubuta wannan ba. Sun sa baka rubuta haka ba. Ka gani? To, duk ire-iren wannan mutum ne ke asarorinsu da yawa. Kisa wanda ɗabi'a ne sai yawan yin bacci bayan asuba, to yana yi wa kansa asarori ne da yawa amma ba a ce wai da masa talauci ba sai dai kawai ya rasa abu mai yawa na amfani mai yawa saboda lokacin da mai daraja mai tsada da ake son mutum ya ribace shi shi kuma mummin ana son ya rika ribata lokacin sa Allah ya sa mu dace yace sai ga Yahudawa sun fito da kayan aikin gonar su farfayya ne shebur ne menene ne zuwa gona la ya'lamuna shay'an bai san manzo Allah ya zo ba falamma ra'awul jaysha sai su ga rubuna a bayan gare su alu suka ce muhammadu wallahi muhammadu wallahi suka ce wallahi muhammadu ne da shi da sojojinsa sai gudu to suka juya sai gudu dama sun san labarin zai kawo musu hari to ba san yaushe ba ba san kuma ina yake ba ya taso ne bai taso ba lokacin babu waya bari a musu tsurku ko babu sai sun fito zuwa gona sun zafi sai sai ga manzon ƙar sabbinsa sun tusa musu ido zai da kuma kwa tsoron mutuwa sai gudu kawai suka juya a guje kawai wallahi muhammadin walje suka ce ga nan annabi muhammadu da kuma tawagarsa da sojojinsa da aka bala'i ya zama su kenan ai alje shi shine ma'ana al-khamis yace wa rada'u harbina ila rasulihim to kuma a guje suka shiga cikin ganuwar su kamar da kokoki kaga annabi manzo Allah bai sa ma abi su ba lokaci yace a barka kai labarin gida domin duk wani hima dabarar yaƙi ne ya tafi gona ka ga ya dawo a kuce an miliyan in ji gayu ya shige gida wuf ya rike tsakata ne ko Muhammadu ne sahabban sa sai ka ji kai ni san mutum da ƙara karewa ko an rufe kofar ba amma hankalin sa ta heki yanzu kuma in ne ya ji take sai kaɗa ba ga shi ma dabara yaƙi ce sallallahu alaihi wasallam fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce talibat tabara yace Allahu akbar tabara an shiga uku ta lalace ta wuce daga yanzu eh yace inna anzalna bisa hati qaumin fa sa'a sabahul munzalina yace mu su manzon Allah in har muka kawo mutane hayi cikin dare muka kwana a bayan garin su to garin su waye garin su zai musu muni ma'ana waye garin su ne ya musu muni a duniya kenan a ce ga manzon Allah kuma ya kawo muku hari har gida ya kwana a bayan gari da sassa ba fara yaƙi ai bala'i ya cin musu kenan kuma haka ya faru sallallahu alaihi wasallam yace wa kana ali bin abi talib radiyallahu ta'ala anhu kad takallafa an rasul sallama haisu istata ilayhi yace ali dan abi talib a wannan yaƙi na kai shi bai fito ba yana gida a zaune saboda yana ciwon ido ciwon ido ya same shi na da fito wannan yaƙin na ba ta gane yace Allah fi ilayhi asabaha ar-rajul aka ce amodari ne kama idan wani jinya ne da kama idan akwai ita cutar amodari ai sai ta kama idan mutum ya zama ko irin mutum ya gira ido din nan ne ko ko mai sa ko akwai mai sunanta mai cinye jijiyar gani ta ido ma'ana yana cikin ciwon ido shi kuma ido da shi mutum ai sarki ne ko in babu ido ko wata motsi ne abu da mutum ba zai iya yi ba to yana kwanta a gida ba shi da lafiya radiyallahu anhu yace walakin ma'azalika amma duk da haka lahi da sallama ya taho bayan an tafi di ya ji kai shi bai nutsu ba na ba ta an gane saboda kai lallabo lallabo ne ya sanya yayi tabaro ya saka ya aka yi da ni da ya faru ya taho dai ya lallabo ya biyo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fi sahihaini hadisin da cikin sahih bukhari da muslim wa bainahuma da wadansu wadansu tafan daban ba wannan ba an sahal bin sa'ad radiyallahu ta'ala anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأوئين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله yace manzon Allah ya faɗa a daren da suka kawo kai bar hari a cikin dare an yi sansani ana ku zaune kuma lake ce sahabbai gobe da safe zan ba da tutar yaƙi a wani mutum da Allah zai ba da cin nasara a hannunsa shi kuma mutumin yana son Allah da manzansa Allah da manzo ma suna son sa a wani ƙarshen daraja ke yace fa ba kan nasu ya kudin lafiya sai sabai suka kwana suna tunanin wannan magana ta manzon Allah saboda bai faɗa ba yace gobe zan ba da tutar yaƙi ma'ana kwamandin ɗin yaƙin nan sai da ho yaƙi za a ga akwai shugaba amma kuma a cikin turutsu ana ba wani shi kuma jagoran wannan tafiyar ba shi ne gaba ɗaya kwamanda na duka na tafiyar nan yanzu shi ne mai tafiya na fata an gane ita gobe zan ba da tutar yaƙi a hannun wani mutum da Allah zai ba da cin nasara a hannunsa kuma mutumin yana son Allah da manzansa Allah da manzo ma suna son sa kaga duk sahabbai kowa sai da kuɗe mu shugabanci a wannan ranar saboda siffar da manzo Allah faɗa su gurinsa shine ya tabbata in har aka baka tutar to ya tabbata kai kana son Allah kuma Allah na son ka kuma shaida daga bakin wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ka kowa sai kwana na addu'a Allah tashi za a bawa ka ga kuka sai da yawa wallahi ban taba kuɗin abin shugabanci ba sai a wannan rana saboda siffar da manzon Allah ya faɗa cewa Allah yana son mutum kuma shi yana son Allah da manzon to kai sai tunani a wannan dare yace kulluhum yarduna an yu'uha kowanne ɗaya su suna fatan da ma shi za ba wannan tuta yace fa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam a wata ruwaya da gari ya waye na sallah ta ba sai suka yi sammako da tun daga manzala gaba daya kowa bugo sammako saboda aniyar su da kana ta yawwa to kai ba su tashi ke to in ka daga ai wani ba daga ka ai wani ba daga ka sai ga an zaga kuma kowa ya shiru sai ga wani da yake ba ba hada kan daukar sa haka dan a ganshi fa to a ga ya zo ko shi ake da mara abare haka suka rika yi saboda kwaɗayin su samu wannan shaidar daga bakin manzala cewa Allah yana son shi kuma shi ma na son Allah. A ga ƙarshen abu da mutum zai samu a duniya kenan. Allah ya so ka. Allah ubangiji ya so mu. Fadala sai manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam ai ba ali ibn abi talib yanzu an gama rutsuwa an taru an yi sallar asuba sai ce ya ali dan abi talib yana ya kuma abi dubu dubu ne ko fa qalu suka ce huwa ya rasulullah yastaki ainihi suka ce manzon Allah yana nan amma yana ciwon ido a ga nufin su ai ba za a bara kwamandin din yaƙi kuma ga mai mutum da ke ciwon ido ba kenan manzon Allah ya canza ya ba wani ko yau ala sai ya ce fasala ilaihi sai su za ta hore shi fa uciya bihi ya ka taho da shi fa uciya kawo aka taho da shi fa ba sa da sama fi ainihi sai mun Allah ya masa tofi a cikin idanuwansa idan sa ne yake ciwo ko Allah ya masa addu'a ya tofa masa idanu nan ta ga sai Allah ba shi lafiya aka ce sallan ayi idan kwaɗe ne yake ciwo ba bi ba amma za a siffar da Allah ya yi ido in ɗaya na ciwo in yana gani da ya kamata shi ma yana yana fama da wannan ce dan uwansa jinya duk da shi baya wannan zafin ta dan gani ka karshe amma shi ma ba zai bude ran kamar da ba a ce ido gaba ɗaya ba yana da masa addu'a a wannan idan da yake ciwo yace wallahi nan daga sai warke yace kuma har sai waye gari ma shi wannan da yake yi wannan ciwon ya ta irin karfi da gani to ba dole ba ya yi wannan Allah cikin kwari idan ka ai dole fa kowanne karfi yayi wata wata kawa fa kenan fa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fada lahu ya wasu addu'a fabara nan da kace ya warke yace hatta ta allam yakun bihi waja'u kamar bai tsayin ciwo ba fa ba hurraya sai ba tuta fa qala aliyu sai aliyu ce ya rasulullah ya manzon Allah afa uqatiluhum hatta yakunu muslana in tafilu in ci gaba da yakar su har ya kuma musulunci ko kuma yaya za a yi ana dokar soja ai ana obe ne bito complain ko haka ne kusa da ku ba za ka bi umarnin da aka baka kafin ka bada hanzari a lokacin da shugaban ka ce maka dukkanin ka fita to ba za ka ce ai bango wani oga a ba zai ba sai ka fita a jikar jikin bangon in lokacin soja ka ta maka ciki ya ga gwamnati ce ai oga gwamnati kaman gaba da alhane yake to za ta nuna maka doka shi ke amma ka ce ai bango ne za a yi maka hukunci mai tsanani ai ya fi ka sanin bango ne wala Allah amma me wai akwai abin da yasa yake maka haka ina fata an gane to sai ce ya manzon Allah in je in ci gaba da kas ne har sai mutunta gaba ɗayan su ko kuma yaya za a yi yana tambayar Umar ne yanzu za ta fadi kenan ta kala kuma ya ce in tu Allah ya rusulika ka tafi a hankali ba yaƙi za a fara yi ba tafi cikin nutsuwa ka tafi cikin kwanciyar hankali hatta na zala bisa hadin ka je ka tsaya a bayan garin ka kewaye garin ka san gargarin ka kewaye ka ka tsaya ka tura masa sako ba da gaba za ka fara yaƙi ba kawai sallallahu alaihi wasallam sun mana umarnin islam sai ka ce sai ga musulunci shi ne farkon sakon abin da ya kawo mu gudun ku shi ne yanzu ku musulunta ku kuɓuta da kuma santa shi ke nan sun zama yan kwamma ku ta kuma da dawar kula sai a kalma wata damuwa ko wa akbiruhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ka ba su labarin abin da ke wajibi ga su na haƙƙin Allah su suka iya ta Allah abin bauta kuma su manzon Allah kaɗai da'a a cikin dukkan ibada. Ya ce ta wallahi ya ce na rantse maka da Allah ya kai Ali la an hadiya Allah bi kalbin wahidin da Allah zai sa mutum ɗaya tab ya karɓi wa'azinka ya karɓi nasihar ka mutum ɗaya tab ya shirya saboda ta yi masa nasiha to ladanka abun Allah khairul laka min humurin na'im ya fi a baka tarin jajayen laƙuma suka ce malamai suka cewa a zamanin su larabawa babban dukiya shi ne a cikin da jajayen garki ko sun fi kowanne daraja a gurinsu domin kuma yanzu fa wannan ne zai fi daraja eh me fi daraja yanzu mu a gurinmu jirgi wai ka sai dala mana ba yake nan ka huta ba a baya kuma tarin daloli da me ka san jirgin ba dala ba sai ba ko ba ba motar da zaka sa ba duk dalolin bane ya kuma a ce a baka tarin daloli marasa adadi a baka za ta fice masallacin nan eh a to ba hije nan ba dai ba hije ya haje mutum ba tun da gawa kwalli ɗayan ta ba dala ɗari nan ba kwalli ɗaya ka sai ba tsaɗe ba yanzu nan sai a Najeriya dala guda ɗari nan nan sai yanzu naira dubu ɗari da hamsin za ta mata ɗaurin ta za ɗari ce dubu ɗari da hamsin sau ɗari nawa kenan miliyan nawa kenan ko da ka sa aljihu ka tafiyar ka ba san ka da ko sisi ba yar kaɗan ce ba ta da wani fa'ida mai tsayi to dai misali ragta wallahi ka yi da awa a karɓi wa'azinka mutum ɗaya kan shirya ya kuma lada sama da baka komai da kusa duniya duk abin da yake duniya a ce naka ne to bai fi daɗi wanda yi wa'azin mutum ɗaya shirya fi ya fi kamar tsayagun Allah saboda shi samu abin ne a lahira ta kuma dama da kuma laka na duniya ai ɗayan biyu ne in ma ka mori shi a duniya ka mutu ka bar shi in ma kuma a duniyar ma a maka azaba da shi kuma ka mutu ka bar shi Allah ba shi bane da karan dukiya ne karan dukiya yanzu ka duba wanda yake faruwa fa mutum ya tara kuɗin sa ya kera mahaukacin gida ya wuri ƙananan mata sai faɗi ya mutu ko ba haka bane eh wata awala kuma ta aure wani gaye ta tawo shi gidan ta ba shi kuɗin Allah ba shi kenan ba ina ta wani neman kuɗin da aka yake wanda a za ta masa dawo ka ga wanda ya faru ya kace Allah maka ƙara mutuwa saboda haushi to kaga ashe ta dukiya ba kullum ba ta take da daɗi fa a duniya fa sai dai in ka biya da ta hanyar Allah ta ciyar ta hanyar gina addinin Allah amma abin da wannan kakan na yake ko amin dan tatanan da yake ya turo biliyan kaza a bayar kaza a basu ai kullum aikin su kenan a duniya da koma ga Allah kaga irin wannan abu in Allah baka da kai dole kai ka mura dukiyar ka sai ka je ka gaban Allah baka da kalayin ku haka yake faɗa ba sai shi fa yanzu rayuwa ba ta burge shi yace ba wani abu da yake jin daɗin sa a duniya shi abin da yake fata Allah ya sa ya cika da imani saboda duk wani abu da ake a duniya Allah ya mar ya gama da shi sai take da kara'in yanzu abu da ko kara'in mota ko da mata ko? To shi ya ta jirgin sama da farko ma tun na yanzu To haka ne, da Allah ne, an sai zaɓen Allah ne ai. Na yanzu su suka sa jirgin sama, su su ba, jirgin sama ya siya. Na shi ki kaɗai yake hawa jan da gida ma a duniya, tun na yanzu su su su. Kai kana da lokacin. Muna gun Allah muna hau. To kaga in dukiya Allah ya baka, in dai ba ka ciyar da addini gaba ba, ka taimaki al'umma, ka gina musulunci ba, kai asara ta abu. Tunda abin da komai balaya ta nema duniya shine dukiya. Idan ka ka gaban Allah tambaya bi za a maka kan. Ta ka same ta? Daban. Ta kashe shi ma daban. A ga wannan ba karamin masifa ba ce. Sai an ma diddigi daga kwandala har iya abin da ka bari sanda ka mutu. duk Allah ya san yawan za a kididdige sai ka samu to sannan kuma za ka kashe su ya taskace shi bai ci ba bai sha ba bai yi ibada ba bai taimaki musulunci ba bai taimaki yayansa ba bai taimaki kowa ba haka har ya faɗi musu ba akwai su bane ba Allah ka tsare imanin ehe ya lafi kyauta lalle ka shirya da mutum ɗaya ko kuma ka yi nasiha ko wa'azi mutum ɗaya sai ya shirya ladanka ya fi a baka tarin duwar duwar abu na kusurin na arziki a duniya. Kaga shi suka ce da wannan hadisin ake jan hankalin masu wa'azi. Kar ka damu da yawan dogon bayani. Kada ka yi jawabi da dabar fado. Ka faɗi gaskiya, ka faɗi abin da Allah ya faɗa, da manzon Allah, sai sai ka yi shuru. Kyawa abin a zuciya na Allah ne. Ba aikin ka ba. Yasa ko ka ɗan ka faɗa, ka roƙi Allah ya amfana shi kenan. Kuma mutum ɗaya ɗauka shi kenan kar ka tawa. Allah ya sa mu dace. Allah ya rabbi Allah ta'ala ya rubu wani kusa yi ɗan karanta ko kuma ɗan kusa da kusa kamar ababtul imara illa yau maɗin ya ce wallahi in ji umar ban taɓa faɗayin fatan in samu shugabanci ba sai a wannan ranar me yasa yake kuɗi ya samu shugabanci saboda an ce wanda za a ba wa tutar yana son Allah da manzansa kuma Allah ma da manzansa san shi idan wanda ya so dama shi aka ba wa har kuma wannan dama haka ne siffar mutumin kirki eh eh siffar mutumin kirki kenan anan na matsaya kenan to haka babu laifi ko haka abun nufi wannan suka ce hadisi ya nuna maka daraja da kima kusa da na aliyu da kuma dama suka ce malamai ai su sabon manzon Allah gaba ɗayan su in ana faɗa falalar ɗaya daga cikin sabon da kai ka ji kamar ya fi kowa a cikin ko mu abun ahlus sunna wal jama'a su suka ce ai sahabbai gaba ɗaya mun yarda da su muna ƙaunar su muna musu addu'o'i muna fatan Allah ta hima cikin tawbar na fata an gane saboda haka ba ma kaskantar da ko ɗaya a cikin su dukkan su muna kaunar su muna musu fatan alkhairi muna kuma fatan Allah ba mu yakan su na fata an gane to da wannan daga cikin daraja mafi kololuwa yana tabbatar da cewa sayyidina Aliyu yana son Allah da manzansa kuma Allah da manzo ma suna son shi Allah ƙara masa yarda eh sai mu tsaya nan subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi